إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ba mu ikon haɗuwa a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaran yau muna talata 24 ga wata na rajab hijira shekara 439 wanda ya dace da goma ga wata na hudu shekara 2018 kayan muhara akwai tambaya cikin darasi da ya gabata ta maganar ibn hazam da maganar shi akan waƙafi ta harko dai maganar waƙafi da ya ambata a cikin wata kalma ta da ya ce wa fil arha'i mai arha'i jama'ar raha ne arraha mace tahuna su da nukan da suke da ba ta irin ta mace ba ta nuka irin na inji sukan sa wani abu mai juyawa ana zuba hatsi daga can ya huta shi na raha raha kenan arha jama'ar raha ne tahuna kenan cikin wakafi ana iya sa tahuna cikin ita ma cikin wakafi sai maganar wani littayi ne na ibn hazam wanda ake maganar matsayin shi inji littafin shahararre shine al-muhalla al-muhalla ibn hazm ita ce aka yi magana wanda izbin abdulsalam ke cewa akan maganar matsayin littafin ya ce ma ra'ayatu fil kutub islam misal muhalla na ibn hazm da almughni na almafiqi na ga ibn qudama kenan wannan almughni kenan kitab almughni da muhalla ne shi yake cewa bai ga littafi na addini a zamanin shi shi wannan ya rayu karni na bakwai zamu ce ya rasu na kashi ya tana da shi da tattun alama karni na bakwai zamu ce ta wancan zamanin ya kita shi bai gaba littafi kamar wannan littafin guda biyu na ilimi dai a cikin ilimin addini almuhalla da almughni duk da imam zahabi cikin sirri alamun nubala ya ta yake cewa iya cewa wani mai kalmar da yake cewa wani sadaka sheikh sadaka sheikh ma'ana sheikh islam izuddin ya yi gaskiya ce gaskiyar magana maganar da ya hodi a wancan zamani babu litta kama wa'ina almuhanna da almuguni to amma yanzu za kara shi kuma ya kara na sanar kubra na imam al-bahaqi da tamhid na ibn abdul bar to malamai suna jawon abin kahin da abin kullun gaba ake cewa samun an samun karuwa kuma daga baya aka su al-fathul bari na shi ibn hajar kenan da takacin halla tana cikin domin shi ya rayu ne tan karni na na biyar zamu ce ya rasu ma kai ya rasu hijira 450 da wani abu ne da shiddan na gani kenan da jimawa ne aka abu shi yasa wancan zamani muna magana ya rayu a zamani na fiqihu tana kasuwarta sabani na ta'assubanci zamu ce iya cikin kasuwar shi na ware bangare kaza ko magana ware a wuri kaza dole ita za a yi an aka saba mata an saba ma addini har ma masu don da ya bauta ma Allah bai maza ba ya manza a kuma suna kira cikin malamai an baka dole ya kama maza ba dole dole abu ne alhamdulillah Allah sa an gano da koran irin wannan kalamomi addini kurin tushen shi kitabu wa sunna kuma malamai su ijtihadi a cikin kurin za mu tashi yau za mu yi darasi na 138 cikin littafi alwajiz fi fiki sunnati wal kitabil aziz za mu darasi na ɗari da talatin da takwas insha Allah yau za mu yi bayani kan a shufa'a shufa'a ko a hausa hausa dole ma ta ke shufa'a me shufa'a zai ma ta'arifi me ma'anar shufa'a wanda mun sani mahi akan yi tsakanin rigima tsakanin makwabta mu a nan akan ɗoka kan makwabtaka ta gida a nan mutum iya da haƙƙin shufa'a amma za mu ji dai me a ina ake shufa'a aikin me shufa'a aikin ya ce a shufa'a bidan mil mu'jama wa sukunul fa wa hi lughatan mu'akhudatun min ash-shaf' wa huwa az-zawj shufa'a ayi damma kan shi nikin tumana mu'jama sun mai daya kina a shufa'a a shu da sukuni kan wannan fa shufa'a wannan kalma a lura an ɗauko ta daga shafa'i da abin da yake mana mai ɗan uwa ba mara ba ba mara ba kenan abin da yake da ɗan uwa kenan ba kai ɗaya ba ya ce huwa zauj shi ne mana abu biyu wafi shari'a shari'a aka ce shufa intikalu hissata sharikin ila sharik كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى شفاء وده شرعتك مغانا أكانتا شيني انتقال شتة شريك تاشن ربو نا أبوكين تاريا معنى أبوكين ده كوكي حقن قيوة كان وانا أبو sai wani rabon shi misali muna da gona ta mu biyar ko mu goma imma ta gado ce imma kyauta ce imma sai muka yi abu ne namu na tarayya gida gona duk abin da ke na tarayya ba na ne ɗaya ba to shufa'a ya ce mulkin a cikinmu sai mulkin wani wanda ya sayi wani abu a cikin wannan abin namu na tarayya he wani a cikinmu he wani ware he zo sai dama wani a cikin kayanmu misali gonanmu ce ta gado don shi iya da gado a ciki he zo he daidaita sai ya kira ban shi cita wannan he sai dama wani to shufa da ake nihi lalle rabon ɗaya ne a cikin masu wannan abin ya saida to amma shari'a he ta ɗauke wannan mai saye da ya saya kayan mai shi ne saya amma babu haƙƙi ya amshe wannan kayan da ya saya da misalin iwadul musamman abin da ya bada ya saya ya a maida mai kayan shi magana kenan sai a maida mai kayan shi da ya saya ka saya abu da kudi a wajen mai shi tun da na jama'a ne ba raba ba akwai shi fa kenan sai a maida makudinka baka ce kuma kai da ba shi ne magana ta shufa kenan sha Allah ba sai gado ba ko kyauta akwai sai muna gama kudi mu sai gona muna gama kudi mu sai kare muna gama kudi mu sai da abu ko a shi ana yi ko a miya ko a kare ko a gona ko a miya ana yi ana abin da yake na jama'a dai baka ce ba dan nina wani nan haƙƙi na goma na goma na ware entiziyam na saida baka wani haƙƙi to ya ce mata kunu fi shufa a menene ake samun shufa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu قال قد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وسلفت الطرق فلا شفع jabir bin abdullahi ke bada labarin cewa manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci bi shufa na dama kana da dama ka ce baka yarda ba kan wani abu da kuke tarayya da wani ya sai dama wani kai abokin tarayyar kana da ka ce baka yarda ba kai zaka mai da kuɗi amma inda aka ba da damar haƙin shufa ya ce fi kulli malamin kusan duk abin da ba a raba ba kenan jama'a ne ba a raba ba aka iyaka aka san kowa ga nashi abu ne guda na jama'a da suke tare ya kan abu amma ce fa'iza wa ka'atul hudu wa surfatul turuq fala shufa idan an zo an yi iyaka kowa ya kewaye na shi ya yi shimiki ga ta wani ga duk da asalin gonar ta babanmu ce asalin karuka na babanmu ne amma an raba amma kowa na shi iyaka shi ya ware na shi to anan fala shufa'at anan ba ka da haƙƙi dan mutum ya saida ka ce bin yarda ba ni nake da haƙƙin shufa'a ni zan saya ni zan mai da kuɗi don kuna tarayya da mishi a nan baka da haƙƙi ya ce faman kan lahu sharikun fi aradin aw haƙitin aw darin wa nahwa zalika wanda yake da abokin tarayya a gona ne a garka ce haƙit aw darin ko gida gida ne naku na tarayya na gado misali ko kun saya ko gona ce ko garka ce ya ce wa nahwa zalika da makamantan da abin da ake na tarayya kan shi fala ya bi'u hatta ya arda ala shariki kai abokin tarayya muna da gona guda da kai muna da kare guda da kai muna da garka guda da kai he zan saida a ce ba zan saida wannan gona ba sai na ba abokin tarayya ta yaya kana sai zan saida kana sai zan saida tukon in ya ce bai so tukon ka saida mawa ya ce fa'in ba a ƙabalar arad alai fa huwa aula bil mabi idan ka sai da wannan abokin tarayya wannan gona ta ku ta haɗin gwiwa ko garka ko damar tare ya ka sai da ba tare ba da ka gwada ma ko ka ba shawara ga abokin tarayyarka to fa huwa aula bil mabi'i shi wannan abokin tarayyarka ko da wani ya saya shi ke da haƙƙi yanda kuma sabon ciniki yanda wancan ya saya haka zai mai da mashi shi kuma mulkin ya komo hannun shi وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه راتب ماجه كنا annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da ruwa da na karanta waccan ta sama ta Jabir ruwa ce da Imam Bukhari ya roto haka Ibn Majah haka Abu Dawud haka Tirmidhi wannan kuma ruwa ce ta Ibn Majah yace Jabir bin Abdullah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu nakhal wanda yake da dabino iccen dabino a waradin ko wata digar kasa gona fala bi wa kai sai da wannan gona ko dabinuwa hatta ya arida ala shariki sai ya ba abokin shi shawara kenan wanda suke tarayya sai in ya ce kana sai in ya ce bisa tukuna sai da وعن أبي رافي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان أبو رافي كيتشوى أبو رافي أبو رافي كيتشوى من زع الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشريك وأنا أبو كنت أريا أحق بسقبه ما كان شيك ده حقي أكان مقبتشين شي كوما مني إن دي أبو كنت كنان mana mace a nan saka mana makwauci alƙurb wanda ke makusancin ka sai al-shufa'ati bil-jiwar bil-jawar al-shufa'ati bil-jiwar idza kana bainahuma haqqun mushtarak akwai inda mun yi bayani a baya inda ake shufa'a inda ba a yi an aka iyaka aka yi hanyoyi a kare komai ba magana shufa'a to akwai a halin da an yi iyakal amma kowa nashi amma a samu haɗin gwiwa na wani abu a ce ko da kasan naka kasan gidana kasan naka akwai haƙin shufa'a menene ya ce idan kana bainahuma haƙƙun mushtarak idan akwai wani haƙƙi da suke wani abu da suke haɗin gwiwa a kan shi kamar za mu gani ya ce wa idan kana bainar jarai ne haƙƙun mushtarak min tariqin aw ma sabatat al-shufa'atu li kulli minhuma ya ce idan akwai tsakanin makwabta guda biyu akwai haƙƙi da ake tarayya misali idan ga gidan wani ake karkar nan ga gidanka ga gidana amma hanya da muke yi wuta hanya guda ce muke yi wuta wannan hanya ta mu ce da ni da kai to hanzu ke na kwa sauran haɗin gwiwa ya ce a nan kowa iya da haƙƙin ya ce bai yarda ba wannan abokin manama makwacin shi sai dama wani tunda mana mana da tarayya hanya da kai to ba ka sai dama wanda ban bahe ni sai to ga gidanka can ga gidana amma hanya mutum wuta guda ce to gidanka ba ka sai dama wani ba gani idan ban na so ya ce falaye bi a hadu ma hatta ya sta'azina jara daya a cikin wannan makwabtan biyu kai ya sai da ma kai ya sai da gonar makwabcin shi kai ya sai da wani abun nashi sai ya nemi uzunin makwabcin shi wa in ba'a min ghairi idni kana aula bil mabi' idan ya saida ma wani kahin neman uzurin makwabci to makwabcin shi ke da haƙƙin wannan abin da aka saida an jabir qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفاعة جاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا jabir bin abdullahi ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljaru haqqu bi shufa'ati jarihi makwabci shike da haƙƙin shufa'a ga makwabcin shi yuntazaru biha wa in kana ga'iban za a yi jira duk lokacin da ya zo he ya zo a wajen makwataka in bai nan inda ake haka idan kan tsariƙuma wahidan in hanyar su ɗaya a nan abin da ميدا نقبان وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه شيء مقبتي shi ke da mahi shi ne mahi haƙƙi a kan makwabcin shi mana wanda suke haɗin gwiwa nan kenan yadda wasu ke ɗauka yanzu misali makwabcin gidan na yanzu wanda kowa karen shi daban hanyar shi daban to don makwabtaka don a kona an sha shari'a a je shari'a ta rigima akan makwabcinka ya sai da gidan shi bai gaya maka ba su ce ba sai da su kawo maka wannan magana ta shufa'a ta ai ina da haƙƙin shufa ni nake san gidan wannan kina haka baiwa a sai da ma wani heni to inda ake da wannan magana ba irin gida ba kowa da ƙofar shi daban hanyar shi daban iyakar shi daban a nan babu wannan haƙƙi illa kudin kyautatawa ta abokin zama kamar shawara shawara amma ba haƙƙi ba ne ba ta shufa'a a shara'ance bai da haƙƙin sai da kurin kana dama lokacin da ka zo ka tada ko da baka nan misali ka yi bulaguro sai ka zo aka ce ga karen gudu ke tare da abokinka da kananka ko dan uwanka kare guda ne kana da rabi iya da rabi ko wasa rabi gashi ko kurin baka nan ba a rawa ya zo kun shi sai dama wani rabin karen da kuke tare ya lokacin da ka dawo ka ce a wannan karen dukkanin zan sai shi ba ba mu tare da kowa suna kai baka so ni zan biya karan ko da ya sai da shi an shi kudin sai ya je mai da ma wancan wanda ya saya kudin shi shi wancan ya zai shi kudin ba magana ciniki bai yi ba ina da haƙƙin ce mai da ba in dai ba a yi ba iyaka ba a raba ba kowa san nashi nan dai an san namu ne ko da wannan gona ta mu goma ce wannan gona ta mu biyu ce ko kuno ne dai inda ba a raba ba ne ba ake da wannan haƙƙin wani bai iya zuwa sai da nashi nan kenan abokan gado su ne kenan mutum bai je bai sai da nashi alhali yan uwan gado abokan gado suna so dan naka ne mulkin ka ne to shari'a ba ta baka wani haƙin ba kuma kai da ka saya ka ji labari game da kayan mutane ka kai zalunci balle yanzu shari'a zamani a ji a ta juyi a juya ta kan bayan za'a ma ya ce kurin haƙin shi ne kayan shi ne to ma magana shari'a ta musulunci a wajen Allah ko da an amsa a nan to ka san kai zalunci baka da wani haƙin sai alwakala magana wakilci in sa ka kambaci na kan wani abu kan wani aiki alwakala bi fatihil wawi wa qad tuksar ana yin fata saman waw kana wakala wani lokacin ma aka ce ma wakala da ɗaya ne wakala ma bai kuskure ba ko wakala yace at-tafawid wal hifz mai da wani abu ga hannun wani ko kiyayewa a kiyama a tsare tsare tsaro a kiyama ka wani abu ta ƙuru kana ce a larabci wakartu fulanan izista fastahu wakartu al'amur ilai izafa watahu ilai kana ce wakartu fulanan izista fastahu idan ka bashi wani abu ya tsare maka ya tsare mashi kiyaye mashi kana ce wakartu fulanan ko wakartar amar ilai zafa wata idan ka maida mai kominka idan ka maida magana ka lamarinka a hannun wane ka maida mai ka bashi duka abin da je da sunan ka amci shi wakilci wahin fi shari'a shari'a ya kamata shakasa gairahu makama nafsihi mutalakan aw muqayyada a shari'a a ce alwakala ko wikala ka ajiye wani amkan bacinka wannan akwai matsalaki ka ce duk abin da wane yin sunana duk abin da yake na wani wani zai kula shi ko ko akan kaza da kaza da kaza kan bangaren ko misali bara diyana ko bangaren gidaje na ko bangaren abu kaza na duk abin da wane ya doka ni na amince ita ce mutalaka wanda babu kaidi ba iyakance ba muqayyada wanda an mata da baibayi ba komi ba akan abin da aka hudi yace mashru'iyatuha to daga ina aka samu shar'anta haka yace qala ta'ala وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما zuwa dai ƙarshen falatakin bi rizuka minu wala taltaf wala sha'inna bikum ahada wannan ya kawo wannan aya aya da take ga magana akan wani ya je wani abu da sunan ka ya kawo wannan aya kan ya ka hadisi ta ashabul kaf lokacin da zaman su a cikin kabari Allah ne ya so ta da su bayan ya ta da su Allah ce wa kadhalika ba'athnahu haka muka tado su bayan tsawon lokaci na barci li yatasaalu bainahum dan suka tambaye junan su mana lamarinsu matsayinsu kwanano suka yi kaza dai ƙawala ƙa'ilu minum a cikinsu wani mai magana sai magana cikin ashabul kaf yake ce mai yan wanshi kama da bistun wai kwana nawa muka yi kwana nawa muka yi ƙalu labisina yawon abu a yau sai suka ci a kai mun yi kwana ɗaya ko kudin rabin wuni in ma kwana ɗaya in ma rabin wuni wannan a cikin abin da suka hodi bayan tashinsu yanzu kenan ana an shiga shakka rashin sanin kwanan da aka yi sai suka rihe wannan kenan ga abin ga abin da ke gaban bayan magana ba rigima kwanan nawa na tattaunawa a qalu rabbukum a'lam bima labistum yanzu ba ta wannan muke banzu Allah shi ya sani ubangijinku ma'ana Allah shi ya sanin kwana nawa kuka yi wannan magana kwanan ba ta wuce banzu ga abin da ke gaban mu yi shi kirnan iya karantar da mu sun tashi da yunwa fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhi ku aika ɗayanku da wannan kuɗi naku an ta kuɗin azurwa ne ku aika shi ila madina ya tafi gari falyanzur ayyuha azka ta'ama ya diba abinci mai kyau kaga da tsoron Allah bai an ci mai kyau kaga dai wannan waliyai ne gangariya eh bayan Allah waliyan Allah ne amma sai aje a duba abinci mai kyau lahiye tsakakken abinci a kawo ba komai za ka ba a ce disa da disa da kanwa wai shi tsoron Allah wajen wasu ba gaskiya ba ne disa da kanwa wai su a jinsu wai wani kace nama da madara wai wai kan kama da duniya wai san san layara kan ka sha gumba da kanwa kaka ci daɗi kaka ci nama kaka sha madara kurin ya gumba da kanwa da gari to wannan wata ibada ce da ba addinin Allah babu wannan maka Allah kira manzanni ku ci mai kyau gashi wa'annan gasar da kawo na kama shaida cewa kenan ka je ka diba abinci mai kyau faliya a tukun bai zuƙi mai kama wani abu daga cikin abincin da ya samu kenan mai kyan ya zo muku da shi wani talataf wani talataf mana ka je a hankali ka laba ba a hankali mana wala shi'in na bikum ahada suna mai wani magana ya je a hankali ya lallaba a hankali ka aje wa'inan suka muka tsere daga hannunsu ka aje su gano mu nan a nan mai saka wannan aya magana da faba'athu ahadakum bi ruqikum hasi ko aika ɗayan ku ai jama'a ce sai suka aiki ɗaya wannan ɗayan kaga za shi kasuwa ne sau na abu kenan abin da ya je yayi ne da sunan su shi magana kenan kan ta wannan aya kenan ka sa wani ya je aiki wani abu da sunan ka wa ana bi rafi qala تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت رسول بينهما nan yan so ka maka mun wakilci na arme abu rafi ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya aran maimuna iya cikin be cikin harami mana ya huta daga harami ya arme ta kuma ya shiga daki da ita iya cikin halalan anan ba halalan na magana be cikin harami kishin haram eh iya cikin yullu ma'ana bai cikin harami ma'ana ya harame ta nan menene akwai masala a wajen malamai wanda suke ta cikin sahih bukhari akwai hadisi shaz irin wannan ne me shi zuzukin a nan akwai hadisun abdullahi bin abbas sai ke bada labarin annan salasalama ya maimuna iya cikin harami wannan bai sa mushkila annan salasalama ya hana muhurin ya harami layan ka wulayunka layan ki wulayunka muhurin a wasu nan ne annabi ya ce mai harami bai harami bai harami sowa to ya kai annan salasalama kuma ce ya yaran maimuna iya cikin harami kuma ta ruwa bukhari ka ruwa na an ce kuskure daga abin da sanadi ba daga shi abdullahi bin abbas shi ne ya tsammanin haka nan hujja da aka kada aka ture magana ibn abbas aka rinjayar da ita shi abu rafi da ita maimuna ruwa ta ingata maimuna ta annabi ya ta zai wata ni wawu halal da kanta ta tabbata ta ce annabi ya arme ni iya cikin hil ba na cikin harami da kanta kuma ga shi wanda aka tura ya wakilci ya je ya yi kai da kawa tsakaninsu shi ya ban labarin annabi ya rabe ta iya cikin halal ko halal shi ne ake hujja kaga nan an kace bangaren sanadi ne to bukhari kan ruwaye bangaren sanadi ne kuma labarin abbas to ma abdullahi bin abbas ya kai labarin da ita wanda aka arma ta wadi kuma ga shi wakili da aka tura duk wani sun shaida an yi wannan arman iya cikin hil manabe cikin harami nan me kaso shi ana kawo wa nan gurin yace wa kuntu rasulu bainahuma ni da dan ake in ji in ce annabi ya ce kaza ya ce miji kaza shi ke kai da kawowa eh shi ke kai da shi ne wakili tsakanin annabi da maimuna wannan ka arman nan kuma shi ya tabbatar da an yi arman shi wakili ce iya cikin halal shi ya karuwa a nan kidan wani ya je ya magana sunan ka aka ganan shi abu rafi shi mazana ya ka ya je ya yi magana sunan shi ya wakilce shi ya yi magana da maimuna akan matsayin shi magana kenan bayan haka ya ce wa wakalar rasulu sallallahu alaihi wasallam fistifa'i diyun wa ya kamatar hudud wa gairu zalika haka manzana sallallahu ya wakilta mutane su je su biya mashi bashi wajen biyan bashi wane biya je ka je ka biya wane haka wajen tsaye da haddi shi aka ɗaura matsayi da haddi ya ba sa wasu je su tsaye da haddi a wasu wurare da dai wani daga cikin wa'in nan ina ga ya kanan irin misali an kadiba wannan masala da nan salama wanda ɗan shi a garinsu ya yi zina da matar mai gidan shi sai a can aka musu shari'a ta ka molanka musulmi ne aka musu molanka to abinda za a yanzu ɗanka dole ka ba da dabba ɗari eh dabba ɗari za ka bada a kan kambacin ɗanka da da ya zina da matan mai gidan shi in ba haka ba kenan gabin da a gabin da karɓar mashi kun ka ba wani ta kawai yanzu ɗaki a kawai a yi kwatanci a ce mai gari ya ce a kawo jika kaza ɗora ma kwarto haka zuwa haka yanzu haka a kayuka ko yanzu dai kai kai kwatanci a kama ka tabbas kayi ya ce ta ɗora ma jika ɗari ko jika ɗari biyu ya kama sarki a kira mijin a bashi sarki tuna shi ba ba mijin abu da bashi haka ce ɗauka kenan ina ga shi hamma da bawa aka ɗaura mishi daga bai da bawa aka ɗaura mishi he ya ji labarin kai wannan hukumcin wanda aka ɗaura maka ba gaskiya bane ba ba haka bai ki a ya ce kwarai suka ce kwarai ba haka bai ki shi ne ya taso ya zo madina suka zo da shi ya ce kiran shi abu ya daba wannan shi abu ya daba wannan shi na daga ta ina a ta madina zai ce ya rasu yana gama da Allah kamar hukumci da hukumcin Allah me aka yi ɗana ne da matar wannan mai gidan shi suka yi zina ya ce aka ɗaura mun kaza kaza kashi dabba ɗari da waya ka ɗaura mun shi ya ce aka gaba aka cin ba haka bane ba to rasu yana kamar hukumci da hukumcin Allah mun zana ce kwarai zan hukumci da hukumcin Allah abinda za a yi wannan abinda aka amsa naka a maida maka gaba ɗaya kurin ɗanka idan ya tabbata ya yi zina yaro ne za a mai bulala ɗari shi kenan da kasan shekara ba magana na bakan shi tun da ya yi tarafi ya yi wannan dukiya mai da makanka ita kuma mata wannan a je ce ya unes ka ta yi mashi a tushe annabi sa wakilci wakil ya unes ka ta yi da sahi ku ta yi garin wa'ina mutanen ka je a tambayi matar wannan wannan mai gidan wannan mai gidan mai gidan mai gidan dan wannan mutumin a je a tambaye shi a tambaye ta in har ta ce ta yi ka je ta da mata armeci ana wani zai ce to to ya za a yi mutum shi ɗaya zana ya aka aka ma wani bulala kuma ce ta yan tambaye ta zaka zan a kanka ya za a yi hawa mutum ɗaya haddi an hari kuma zana ce eh shi ya yi tarafi za ka ce ɗan adam ne misali yanzu mutum aka ba kowa gudu musulun ce kuma gaya kan akwai dalili akwai na kare wata ɓanna yanzu ɗan aka ce kurin mutum ya zo ce na zan da wance a masa haddi don shi ya zo ya wani ita bata ce ta yi ba ai iya wa shi iya san a yi rubba ko ko ya kashe ta shi ya san sarmayi ne ya zo ce na zan da wance ya san shi bina mishi amma bulala ita wa mata arme ce kashe ta zai ka kan iya mata dan bakin ciki ya mata kana ya kashe wata sai kashe ta wata kai wani ma gani duka masu mutum gaba daya a yi rubba in bai samu ba a mutu gaba daya ya ce ya yi ramuwa ce a yi mun yi kurin to amma ka ba da dama in ka ce ka zina da wance eh kai he mu kama ka sai mu maka haddi ita kuma kin yi in ta ce a'a ban yi ba shikenan ba a mata haddin komi ta kare kanka ba a mata haddin komi kai za ta kare kanka kaga dan kama wani ce kenan an kai ma kenan an san kun mutum ɗaya mai zina amma an ka ce kayi kuma kai kin ma da ka ce kayi sai shaɗa musulunci ba a bada ba na bin da ga wani waye an kai ma da ka ce kayi zinai ba mu muka maka ba babu shaidu ka zo ka gaza kashe ka ce kayi lani bin yi ba da mu hudi ne nayi ba ta ƙarya kake aka wadi kai maka haddi a amsun ji ba wannan kai ce ku bar shi kai da Allah ba ta yi mutum a shaɗa musulunci sabanin ga taba ture zai zo wani amma wani shari ma a ta yawo da kai ga mutum da kimar komai wata mai wani kun shuba ta mai jihar da sana a yi ta bala'i a yi ta kai ana wani kuma ana awar wane ne ana wani wane ne ko an kare ta ci mutuncinka yau ana so a karya ka ana hakan a cikin bilit turawa da ba dini sun daga cigaba ne tsarin su iya sa a karya mutum mai mutunci mutunci ko ba haka bane ba yau ta ce wani ya name ni to wallahi diyan da aka yi wannan mutunci ya zabi ko an kare an auna auna amma maganar da an riga an ma talle zina amma cin mutunci an ƙare to a musulunci babu wannan ina shaida ma kai hema an hema miki bulalar tamanin kazafi tamanin za miki kin ce yanzu da ke ina shaida ba shaida a ai zan kawo a auna a na'urar na'urar mi kudin za ki zo ki kashi in ba shaidu bulalar tamanin islam ya haka saboda kare mutuncin mutane mutunci abu ne mai kima wannan gajiba a wuri da yawa turai an yaka an kare mutane da yawa mutunci to wannan mu a musulunci an san mu a musulunce mun san shari'a ba ranta ya kariya ba akwai babbar shari'a can shi sa wuri da ake ake dace da shaida shaida kama kaza ba amurka bane kun ba haka nan rahama ta Allah ga bayi zaka iya zan kai zanar ka zo ka ce ba kai ba eh zan barka da Allah ya ka tuba kuma Allah gauta maka amma mu an dora mana mun kama shaida muka mu maka haddi amma kace ba kai ba shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo wata maganar zina ya zina ya shaida har sau gaban manzo Allah sallama an je ya shekar gudu suka bi suka ida shi annabi ta me yasa ku bi shi me yasa kuka bi shi ko ya dawo ya ce bi ba me yasa kuka kuka bi shi da ya gudu iyawa ko mu zai ce bi ba in ce bi ba shikenan dole a dole tsaida salam kwari addini ne mai tsari kuma mai kare mutuncin mutane na da kashin muna maganar annabi ya wakilta a biya ba shi ko a tsaye da haddi a tare da ya je ba ka ta kuma can mata ya ta hurci ta ce ta zanar aka je ta ta wancan mutum ya ce wa ajima al-musulmun ala jawaziha musulmi an yi ijima'i babu saɓani kan halitta yin wakilci bal ala istibabiya amma ana so ma a nuri ka wakilta wani li'anna nau'un min at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa domin wani nau'i ne wata kala ce daga cikin nau'i na taimako akan kyautatawa da'a ga Allah tsoron Allah iz laysa kullu insanin qadiran ala mubasharati umurihi bi nafsihi domin ba duka mutum bane yake da ikon rungumar duka lamarin shi iya yi da kanshi wani abin dole ya kasa wani sai aka nema amana rayuwa فيحتاج الى توكيل غيره ليقوم بها نيابه عنه shi yasa ke tunda ba kowa ba zai iya kula da dukkan lamarin shi zaka iya bukata ya wakilta wani shi li yaquma biha niyabatan anhu dan wannan wanda yasa ya wakilta ya zama to kambacin shi eh sai irin shi ake ake yin ayaja komsari a yi procuration procuration a maka sa hannu kenan wani ka bin procuration da sunanka da abin da yi ko a kanka za ka yi ana yaje sa hannu ma kanta procuration ya ce matar juzu fihil wakala a kan menene ya halitta a wakilta wani wa kullu ma jaza lil insan at-tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu an yukila fi aw tawakkal duk abin da mutum ya halitta a yi a sa wakala cikin dukkan abin da mutum ke tasarrufi a cikin shi da kanshi ya zalawa an yukila fi yana ya halitta shi a wakilta shi yayi na wani a wata wakala ko shi ya wakilta wani ya mishi da wani mutum yana iya da karan kanshi ya yi tasarrufi da shi to ya halitta kai sa kama wani ko kai ka kama ka sa wani a wakilcin kai to yanzu me matsayin alwakil ya ce alwakil amin wakili kenan wani amintantan ka ne babu tuhuma a kan shi ka wakilta shi da kudi ya je ya kaza ya zo ya ce an sace baka ce bakar ya gaki ya ka biya ne baka wannan dama daga an ce ka wakilta wani to mun san wani amini ne ka amince da shi ba ya zube wani abu ka ce ba haka bane ba bai san ka ko ya cuce ka a ya ce walwakil aminu fi ma ya ƙabidu wa fi ma ya sirifu wakili amini ne amintacce ne cikin da abin da ya karbo ne wa fi ma ya sirifu cikin da abin zai tasarrufi da shi amsa da badawa da abin da ya ɗauko maka na kaza kaza misali wajen arme an je ka tura shi an je arme aka ɗora wasu dokoki ya karbo ka ce bakar yaki ani ba ka bane ba kai ka tura shi mun je na arman dan uwa a nan arewa cikin uwa ya wakilta na muka tahi arme su a can akwai aladunsu sai ka amince da bikin dangi da wane ne na ce a'a ni da arme na amsa ma bikin dangi ya zo suka ce a to ya za a ba bikin dangi ce a ni bana karba aka tsaye lasa sakin garin sakin wallewa ne mai hankali ya ce kai da wace ha'in bikin dangi eh aka ce a to shi kenan ya ce kuma abu amma su da suka yi kuma bai wa za a ce babu ginnaki na za kuma da ya zo to kenan an kaje Allah sakin wallewa ne alamun wali ne alamun wali ne gashi alamun wali na farko ne shi kenan to sun haka sun doka ce ya ka amince bikin dangi damu tukon za baka to kenan in na zo su bai ci abe da ba na ɗan kwakwan shi tura ne a ruwan su kuran haba kuma kace maka ka tura shi wakilin gani ka je ta tura mutum ciniki ya zuka ya yau ne ya matsa da a haka ya so haka kai ka tura shi wakilin ka ne da abin da ya sami ka ce baka ya matsa da baka da maka ce ya tsada baka da ba shi na magana amini ne cikin abin da ya karbo da abin da ta sarrafi a kan shi wala yudaman illa bi ta'addi ba a ɗora mai ramuwa aka asara sai in ta'addanci da gangamin ne sakaki ne ya yi nashi an gano da gangamin banna ce kurin shin kulawa ce ko aka ne to wannan ne ya mu da kauli sallallahu alaihi wasallam la daman ala mutaman sanan sallallahu alaihi ya ce babu ramuwa akan wanda aka ba amana shi da kware kalmar Hausa da Larabci take kusa ka daman ramuwa shi shi da ramuwa kusa ba dai ne daman ramuwa da kusa ba dai ne a takaice take nan wannan shine bangaren wakala ana iya sa wani dukkan abu maka da sunanka kuma da abin da ya baka ce baka yadda ba ya dauko sunanka ne sai kitabul aiman wan nuzur kitab malamai sukan yi kitab sukan yi babi aka ce kitab kenan a karkashin shi za ka babi baban kaza baban kaza asalin kitab kenan abu abu dama ne za a yi akan shi kamar da da magabata harko kan imam malik duka da da ake kun haya kitabu salat kitabu tahara kitabu kaza kitabu siyam za ka bani mazikin kansu imam malik ta shi ne farko littafin da shahara wanda aka fara gama abu da masala daban-daban a yi ta sallah ta zakka ta tahara a wuri guda da kowa da bayyana kun haya kitabu sala a ƙarshen ta yaya baban kaza a sallah kuma baban kaza baban kaza baban kaza baban kaza ka jira kitabu a littafi kenan ƙarshen ka san babi da yawa cikin shi za mu tashi kitab al-aymana kenan kitab wanda zai magana kan rantsuwoyi da nazar shi jama'an nuzul annuzul shi jama'a ke shi nazar muna ce a Hausa addawal me addawal na lambuzanci addawal kenan ka ce misali kurin na dora ma kaina dan Allah zan yi kaza kurin misali yanzu nafila misali ce misali na dora ma kaina kullun zan yi nafila raka'a kaza ai da ta matsayin mustahabi amma na ce na ɗora ma kaina nazara ne a kaina to ta koma wajibi dole ya kai ta koma farilla wanda har ta farilla ƙalli zai misali azumi mutum akwai saɓani kan azumi na ramadan da mutum misali ya mutu bai yi ba za mai ramuwa ko kuwa akwai saɓani ko tunan mai ƙarfi na azumin nazar ne babu saɓani kan shi idan ka mutu da nazar sai a rama maka ya yi ramadan ƙarfi a kanka sauran kai ka ɗora ma kanka shi nazar abin za ka ɗora ma kanka ba farilla ba ka ce ya zama wajibi kanka za ka yi misali azumin misali zuwa azumin litinin da alhamis ina kun nan ne kun azumin litinin da neman lada kun in azumin litinin alhamis ne neman lada ma ne ce wani azumin nazar akai ya zama wajibi akai na zan yi azumin litinin ko da litinin zan azumin da alhamis to shi na zama wajibi dole yana yi ko ya huce yana ramashi yana ramashi kaga mutum na liza saka gaba abinda kun ranar ganga ranar ganga aiki bai ma kun yi mace gaskiya kun kai da dan dama kai ba dama kun gaba amma ranar ganga kun ranar ganga ya wani kana zama ga lahiya ya ce al'aiman maganar mai aiman ta'arifu wa zai ma ta'arifu mai al'aiman ya ce bi fatahil hamza jam'u yamin kenan aiman fataha ta hamza ai mana al'aiman jami'in shi jami'i da asali daga yamin ne rantsuwa ya ka aiman jami'in ta daga jami'in yamin ne kenan wa asalin yamin fi luga aliyad asalin yamin ya hoto daga hannu a luga daga aliyad ne aka samu aka wa rantsuwa alamin daga dama daga hannu wa wutu da kat alal halif ya aka ɗauki kalmar ga a tushenta daga hannu ne aliyad sai ake kuma jewa ta a kan rantsuwa me yasa aka ɗauki kalmar yamin aka ɗora ta a kan rantsuwa li'annahu kanu za ta halafu a hada kullum bi yamin sahibihi misali zamu abu muka rantsuwa zamu kaza sai mu gama hannu kama hannu kan hannu na dama ta sai mu gama daga nan suka aka samu kenan aka kiyaye rantsuwa kan da yamin za mu wani abubuwa na rijiyar za mu za mu rantsuwa sai mu gama hannu mu rantsu akan kuma kan menene daga na samu kalmar alimin ya ce wai fi shar'a shari'a me aliyamin ya ce taukidu shai bi zikir sunnillah bi zikir sunnillah au sifatillah shine karfa wani abu da za a ambaci sunan Allah ko siffa ta Allah wannan abin za a yi don in yarda da abin da aka wadata san gaskiya ne samun tsuwa bai kuma yadda bai shakka ana kasin dan a yarda da wani abu da aka ce za a yi a yi da sunan Allah ko da siffa ta Allah wannan shi ne asalin kalmar yin ita wannan rantsuwa da mafita rantsuwa rantsuwa bin matan akadul yamin da me ake rantsuwa mai suna rantsuwa a ce wannan rantsuwa ce da menene za a yi yamin ya zama to yamin a shari'a ya ce wala tan aqdul yaminu illa billahi ta'ala aw ismin min asma'i aw sifatin min sifati rantsuwa ba ta zamantowa rantsuwa kullalla mai suna yamina mun aqada mai suna rantsuwa sai da Allah ai da suna daga cikin suna ima billahi ko tallahi ko daga cikin sunayen Allah ko siffa daga cikin siffofin Allah eh kai rantsi da shi sai ce an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adaraka umar bin al-khattab wa huwa yasiru fi rakab ya'lafu bi abi فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليس مت أو ليس مت ya ce abdullahi bin umar ke cewa manzo na sallallahu salama a daraka umar bin khattab wa fi safar to ya ce manzana sallallahu ya iske umar ana cikin tahiya a cikin bulaguro umar iya cikin fatake jama'a iya rantsuwa ta gargajiya biya biyu biya na rantsu da babana iya rantsuwa da baban shi sai manzan Allah ya yi kalma ya ja hankalinsu ala nan karanta a jayo hankalin mutane zai wata magana mai muhimmanci inna Allah ya na hakum lalle Allah ya hana ku an ta halifu bi aba'ikum ya hana ku rantse da uwayenku man kana halifan duk wanda zai rantsuwa falyahlib billah ya rantse da Allah kuran ko ko aure su mutu ko ko yi shiru in ma yi shuru baka bakin ka in ko ta kama rantsuwa dole ka rantsi Allah an ko baka rantsi Allah to bakin ka alaikum in ka rantsi ka rantsi an ko baka rantsi Allah to ka kyale bakin ka kai shuru wa an Anas wannan ruwaya Bukhari Muslim sun kawo ta haka Abu Dawud haka Tirmidhi sun kawo ruwaya sai wa an Anas ibn Malik قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد يدع رب العزة فيها قدمه فتقول قد قد وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض وانا رواية إمام البخاري يا روتو دون أتحكى إمام مسلم كما ترمزي تبتتن حديثي anas bin malik bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahannama kenan ana tura mata ana tura mata tana halmin mazid a tura akwai ƙari a tura nan wannan hadisi iya fasara maka sa'an malamai kan tafsirin halmin mazid na cikin kaf wasu na ci a tana ci kama abin ya yanzu Allah ha akwai ƙari kenan na ƙoshi ha akwai ƙari wasu na ci a ana ne ta cinye ne akwai ƙari ne ma take ƙara wanda shi tabbata cikin hadisin wanda zai tabbatar da haka nan kenan neman ƙari take an kawo ta haɗe ta haɗe a kawo akwai ƙari kenan neman take ta haɗa kenan tana halmin mazid ana ƙarawa har sai ta kai hatta ya da a rabbul izza tafiya kadamu sai Allah mai girma da buwaya ya daura kawo shi akanta wani shi a ce siffa Allah sanya take gurin ba ruwanka kawai da kurin da yake sai Allah ya ɗora kawai shi a kanta za ta ce ƙatƙat wa izzatik zuka yi za ta shiga na rantsi da buwa ya ka Allah ke na cika zuka ma ta cika in ba ka amma za ta yi wa yi zuwa ba a zuwa ba za ta limke ta game da junanta kamar a mutum da ke limkewa za ta limke ta game da junan wata kenan za ta matse ta ƙare zuka ta cika nan maganar ya ka dami kalmar wa izzatik ya cikin buwaya ta Allah siffa ta Allah ka tarar ta kenan wa izzatik da buwaya ka Allah magana kenan sai wannan shine kenan ana rantsuwa da Allah da sunan Allah kai da siffofi na Allah wannan shine ya kawo daga cikin magabata suke ga cewa ana iya rantsuwa da alkur'ani a matsayin siffa ta Allah an san abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da haka haka albanin cikin sila sahiya kawo hujjoji na ruwa ta bayaki wanda ya tabbatar da hakakin na rantsuwa da alkur'ani in ta kama duk da mu a nan sai bamu da matsalar da yawa ana cewa a ji a rantsu da qur'ani in dai rantsuwa ce a nan gidajen mu to kurin qur'anin kawo shi ne kurin ake ajiye amma ba a cewa lafazin rantsuwa gidan alƙalai ba ta na rantsu da qur'ani ta ɗora hannun gaji ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa haka da ba shakka komi ba rushe ba kanshi duk yana kalle da ake anan da da aka sani kurin haka suke rantso su ana ka qur'ani kurin ajiye dan a baka tsoro na akwai mutane in suka qur'ani dabi'a mutane ce su qur'ani ko suke ba tsoro ba Allah suke tsoro ba man suka wannan qur'ani na gaban su sai ka sana ga wani abin daban amma abin ya kai canyi masa wurare da yawa suna cewa qur'ani akwai wata ejaka akwai wayo na ba kuma abin ya lalace shi dai mutum in ta kama ya rantse ba lahi bai yi da muli anan alhamdulillah rantsuwa ce ba ta da wani shuba kun ci ake billahi allazi la ilaha illa huwa kaza kuma wani ya wani ƙur'ani ne sai ta rantsuwa da Allah na rantse da ƙur'ani na rantse amma ai ga ƙur'ani a gaban shi sai ga ya sare na kuma misali anan wanda na gani a a wajen Umar gani Umar Samal Anyame a ayyan wani bagwari ne da alwon shi mutanen yamma ne ta ba shi kuɗi ba shi ta ba shi ta taimaka mishi ya yi jari kurin da ya ƙarfi cewa kurin ana aka yi kun ba ta ba shi ba aka yi ta shara a gidan juju aka ta shara kuma na shi ba shaida sai daga can jin za ce ku zo nan kasa yana to ayyan ku zo nan ayyan wajen umar sama'il da suka zo nan ne to dan ni na zo wajen shi ne muna tattauna yana ga wata zo tana raba kudi a buru tana raba mutane kudi nace malam ya yake ne ga ana raba kudi a buru ya ce ga mu ga abin da aka yi yace da suka zo nan ya ce to abin za a ku je masallaci mutacin lokacin suna garamar shi ku je masallaci ka je kai arwala ta arwala ku musulmi ne dukansu suka yi arwalla aka ta masallaci zai rantsi da qur'ani aka dauko qur'ani aka aji ya je arwalla ya so ya zamna aka zo aka ce masallaci aka zamna ko ya zamna kun zai da hakun ne shuru tala ta bani Allah ko mi kamar da gaske ji ya zama da bara da mai a ce kun ta ya kaji ya arwalla ta arwalla zo shi masallaci ya zamna ta zamna aka aka aje kamar gaske kun je kalli qur'ani kun ya ce ta bani kuma tankin Allah wallah a take je kuna kusuwa a take je ka kudin aka bata tankin Allah kuna kusu ba babu ne ma to shi tana take take alheri take wata kiratariya take musu alheri take ba su kudi aka yar sekretar take take wata take musu kyauta haka kin ne suke ana yi wajen katalbar satin katalbar tutu kai sai kenan alhalif bi ghairillahi shirkun rantsuwa da wani Allah shirka ce ta kwaran kwatsa a radu baki wani manata wajen rawanin sarkin garin su to kenan rantsuwa da wani Allah shirka ce hujja kan haka ya karuwa da ibn majah ka imam tirmidhi sun ruwato an ibn umara radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bighayri allah faqad kafar aw ashrak kaji abdullahi bin umar ke cewa na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya rantse da wani allah ya kafurta ko ko ya yi shirka duk da ce ta dai ba kyau ya ce wa ana abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum فقال في حلفه باللات والأ... باللات وأوزا فلقل لا إله إلا الله ومن قال صاحبي تعال أقامرك فلا تصدق shi ma bukhari muslim sun karuwa haka abu haka haka haka imam abu dawud haka imam nasa'i kina anan abin da yake cewa abu rake ban labarin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa minkum duk wanda ya rantsuwa a cikin ku fa qala fi halifi a cikin rantsuwa da yayi sai ce billati dalata saboda kai kamar kace ta kodan gwaza ko aradu ka saba garin kuyawa to kai tsaye ka fara ka annabi ce kai tsaye ka ce la ilaha illallah shi da ka fara ka kai tsaye ka milo kalmar shahada man qala sahabi wanda yace ko Abu Bakar shi ta alo qamir zo mai modi zo wannan ani da kai nan waza nan mai modi kai mai modi waza rutawa ko wa zai ci za wani wasa nawa kasa me fare nawa kasa wanda ya ci to da kare magana an kare sai ka sadaka ka fara ka kai tsaye ke sadaka ba wasa ko da wasa kodi zo mi modi to shi kenan sadaka ta hauka shi ne kafaraka eh nawa kasa nawa kasa to kai ba sadaka ta hauka shi ne kafaraka eh duk wanda ya rantsuwa da wani Allah kai tsaye ka fara shi ya ce la ilaha illallah wanda ya ce wani zo mi modi mukamara ne zo mi modi to kai tsaye ya sadaka gurin wajibi ya sadaka wani abu abin da Allah hore mishi kiran kada dai ba wasan rantsuwa sai ya ce shubahatun wa jawabuha to akan lamarin rantsuwa akwai wasu shubuhoyi da suke kawa zai magana kan wannan shubaha ya ce ya tajirul ba'adu an halifin bi ghairillah annam ya khafun al-kadib ma qawlin Allah ta'ala wala taj'alna urzatan li aymanikum suna ce a kasa ko zace ba ta karan kwatsa aradu washi wawayo ne maka ƙarya ce yake yi wajen ka a ce ya rantsi da Allah ya rantsi da aradu ko ta kwaran kwatsa wasu ya maka wayo ne tun da ya rantsi da aradu ko ta kwaran kwatsa bai rantsi da Allah ba haka wasu ke kawo wannan shubha tun da Allah ya ce ka kusan Allah shi kamar yawan kuna kashe wannan tsoku haka sai suka maka wannan aya ya ce to wa jawabu hadhi shubha jawabi ga masu irin wannan kawo wannan aya su kawo Allah ce ka ayyuka rantsuwa dan Allah ce ka ayyuka wasa da rantsuwa shi yasa muke rantsuwa da wani Allah kuma na gudun mai ƙarya ne yace ma rawahu mis'ar bin kidam an wabarat bin abdurrahman qala qala abdullah ana yace la na ahli billahi kadiban ahabbu ilayya min an ali bi ghairi sadiqan abdullah bin mas'ud ke cewa in rantse da Allah akan ƙarya ya yi soyuwa a wajena da in rantse da wani Allah akan gaskiya na mai so kawo rantsuwa da Allah akan ƙarya kabila ce babba laihi ne ya kai kahurci amma rantsuwa da wani Allah wa shirka ce shi ta ce shi gwanda ya rantse da wani da Allah akan ƙarya ya da kyau na laihi inda za a yi don bai kai kahurci ba ya yi gwanda ya rantsa kan ƙarya da ya rantsa da wani Allah akan gaskiya a gane magana? kun gane mana magana? laihibi ne ce ta gwanda wannan kenan gwanda rantsuwa da Allah akan ƙarya laihi ne babba amma ya haida ka rantsa da wani Allah akan gaskiyan ba saboda rantsuwa da wani Allah ka wuce ne ko yi shi shirka da abu ɗaya ne dai ya ce ammal aya wannan aya da suka kawo bayan daga hadisin wannan na babu zai kare maka hujjar rantsuwa da wani Allah kan ƙarya ka ce idan ƙarya ne saka da takwaron kwata ko aradu harin nan duk yana maka rantsuwa da aradu takwaron kwata fa ma'ana ma'anar wannan aya kama zakar ibn kathir rahimahullah an ibn abbas qal la taj'alan 'udatan yaminik alla tasna al khair walakin kaffir an yaminik wasna al khair wasna al khair ya ce ma'anin wannan aya da ta gabata ba tana nihin bane ba kurin kakkulun tsuwa bane ba kakkulun yin sa'ada sa'ada tsuwa ma'anarta la ta ja'alan audata liminik kakka sanya allah kamar rantsuwa da kai ka sa ta togaciya allah ta sana alkhair zan misali sai na ce na rantse da allah bani ƙara taimaka ma wani ko na rantse da bani ƙara zo gidan wani hawa na suka mana dan wanka har sun ka mishi ya na gaina rantsuwa na rantsi tun na gaina da zan tamka mishi na zama kan na rantsi Allah barka mai ziyara na tunda na rantsuwa shikenan to wannan lahi ne kakka sanye dan ka rantsi da Allah ya naka ake alkhairi wannan shi ma lahi ne ya annabi ce aka ce kafir an yaminik walakin kafir an yaminik wasan alkhair kai ka fara rantsuwar da kai baka ake alkhairi kai ka fara ka je ka aikata alkhairin wata ruwa nabi ya cewa zama ka doge a kan rantsuwa da ka ce kai baka kaza na ake alheri ka ce dan ka rantse ne to wannan zaman ka kan wannan rantsuwa ka ki warwarewa ya yi laifin rantsuwar hadari laifi ne ka ce a rantsuwa na rantse Allah ni ban zuwa girma ne abin ta rantsuwa da Allah to wannan shine babban laifi ne ka ce kai baka ka fara shi kenan kai ka ka ka ka rantse shi ba koma baya laifi ne abin da yace annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka fara ka rantsuwarka ka aikata alkhairi kina nan duk akwai ruwa can wannan kuma na ya kama ka tafsirin aya ne na ibn abbas ma'anar wannan aya la ta ja'alan urutal yaminik alatan alkhair kaka sanya to kariya ga rantsuwarka ka ta hana ka aikata alkhairi walakin kafir an yaminik ka yi kafara ta rantsuwarka wasu ne alkhair ka je ka yi wannan alkhairin da ka ce da ba ka yi ba daga lokaci yayi a takaice dai kenan a yi hankali da rantsuwa da wani Allah da hujjar dan wasa nake ko dan wasa ne ko kan ƙarya ne a ba rantsuwa da kowa sai Allah kuran rantsuwa da wani Allah shirka ce ko kahurci ne Allah kan fata sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته